da ba su zama masu gaskiya ba to kuma za su zama makaryata idan sun zama makaryata kuma ai abin nan haƙƙi na manzanci ya faɗi domin mu ne muke karerai su ba asumai ne ba sa ƙarya ba sa son zuciya ku duba yadda annabin rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake harshensa ya ce layan ɗiku anil hawa to an tsarkake harshensa baya ainihin haɗan magana son rai sannan yadda Allah ya haskaka zuciyarsa ya warkar da ita ga barin dukkan wani ainihin badakala na son zuciya ko wani abu Allah ya ce alam na shara halaka sadar shin ba mu haskaka maka zuciyarka ba kenan zuciyar da ta cika da hasken Allah to ha'inci bai kamata ya shiga wurin haka nan harshen da Allah ya tsarkake shi bai kamata ya ainihin faɗi ƙarya Allah kai mana muwafaka to shine anan malam yace izillam ko izillau law lam yakunu sadiqina lakanu kadhibina da basu kasance masu ainihin gaskiya ba to da sun kasance makaryata walau kanu kasibina kuma wallahi inda a ce za su zamo makaryata to lam ya khaliqu Allahu lahum mu'jizati Allah ba zai halatta musu mu'jiza ba akwai wani littafi yana nan ana ce masa mu'jizatir rasul malam ya kawo mu'jiza kusan guda dubu ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauka kana karantawa hadisai ne tsagwaro ba wani maganganun malamai hadisai ne tsagwaro da suke nuna mu'ujiza ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam idan banda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam duk a cikin manzanni ba a yi irin wansa wato irinsa ba kuma ba su samu mu'ujiza irin tasa ba kowanne an ba shi mu'ujiza amma kowa da irin tasa amma ta annabi ta fi yawa bari in ba mu misali ga ruwa da yake ɗan kaɗan ne bai ishi mutum ɗaya ya alwala ba amma annabin rahama ya yi haka da hannunsa ruwan ya rika ɓuɓɓuga duka rindina da za su tafi yaƙi ƙaramar rindina ƙaramar rindina kuma aƙalla tana kaiwa mutum ɗari uku amma kowa sai da ya yi alwala kuma kowa ya ɗebi ruwan sha wannan in banda aikin manzanni ba wanda ya isa ya irin wannan ma'ana mu'jiza ce min indillahi Allah ne ya kirkiri ko ya halicci wannan halitta ta mu'jiza zuwa ga su wayannan bayi nasa tsarkakakku shi yasa anan ma ne yace walau kanu kazibina da sun kasance makaryata to lam yakliqu Allahu lakum ayu lakum almu'jizati wallahi da Allah bai halatta mu'jiza ta tare da su ba abu na biyu zuwa na uku shine wal amanatu wat tabligh su manzanni Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba su amana sannan kuma da isar da abin da aka umarce su ba su da tsoro domin idan da suna da tsoro ka koma ka karanta kissar annabi Ibrahim. Allah ya ce, lalle shi annabi Ibrahim ya kasance al'umma ce guda. Al'umma ce guda. Kun san dalili? Ma'ana al'umma wasu maluma suka ce abun koyi, wasu suka ce, a'a, ai lokacin da isar da saƙon Allah zuwa ga Namrudu, daga shi sai matarsa. amma bai ji tsoron kafircin namrud ba yi isar da saƙon zuwa gare shi kuma ba tare da shakka ba kuma a wannan lokaci wallahi in banda annabi ibrahim sai saratu abin na saratu ko wace ya tafi da ita ɗaya don ya bata a harabi hajara ko ummu isma'il ita an bata a harabi ai saboda haka daga shi sai ainihin me daga shi sai ita waccan baiwar Allah ita kadai saboda haka abin mamaki amma bai ji tsoron wannan rindinar ta kafirci ba ya isar da sakon Allah saboda yana cikin kariyar Allah kuma kun san wani abin mamaki irin wannan kariyar haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yace wallahu ya asimuka minan nasi ko da din suna tafiya da sahabbai irin su sayyidina Abubakar sai wannan yayi ya dama ya dawo ya wuce gaba ya dawo ya baya ko ya koma wancan kuibi annabin rahama wani lokaci har yi mamaki ya ce ya kula ya kira sunansa ya ce ya dai sai ce ya nabi yallahi wallahi ina tsoro kan na shagalta ta wancan gefen nakar wani maki ya bullo ta nan ya maka illa in na zauna a gabanka ina tsoro kar wani ya bullo ta baya ya maka illa shine sai na dawo baya don Allah ka ji mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya mutu manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya rayu wannan fa shine kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan shine kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan aya ta sauka mahalli shahi wallahu ya'simuka minan nas shikenan sai annabin rahama ya daga masa hannu yace to ku taura Allah ya sa mun kariya ba abin da zai shafe ni saboda haka mu ci gaba da tafiya Allah ka yafe mana kurakuran to wannan kariya har yanzu Allah ya gaya mana Allah ya ce wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati sai ce hijaban mastura idan zaka karanta alqur'ani Allah ya ce muna sanya wata kariya a tsakaninka da waɗanda ba su yi imani ba duk wani abu da za ka ga abin ƙi mummuna ya same ka to dama Allah ya kaddara a wannan lokacin zai same ka shine sai a ga kamar sun ci nasara ne wallahi ba su suka ci nasara ba idan da sun bari ma ba su yi ba wannan lokacin abin da suka yi makan shi din ne zai faru to amma Allah ya kafa alƙalamin wuta a kansu dole sai sun aiwatar da halinsu to shine anan su manzanni suna da amana suna da isar da sako laukanu ha'inina katimina da a ce sun zamo masu ha'inci masu koye wani abin na sashin sako kun ga can Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil Allah ya ce la akazana minku bil yamin da a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sako da ya kawo wa duniya ya kirkiri wani abu da ba mu muka aike shi ba in ji Allah fa Allah ya ce la akazana minhu bil yamin wallahi da mun kama shi da damu ma'ana da mun masa ruko ruko mai karfi kuma Allah kun ga yace laqata'ana minhu alwati wallahi da mun yanke masa ainihin abin nan laka da Allah a cikin kowa ya taba ganin wanda ciwon laka ya kama shi ƙashin baya ba yana da wani farin abin nan ba a cikin ƙashin baya wata naka ko a dabba in ka karya ba ka ganin sa ɗan fari wani ɗan tantani marar kauri ya ya kewaye shi to idan ya samu matsala ya tsinke shi ne fa misali za ka ga mutum yana zaune komai da hannunsa zai iya yi zai motsa ya waiga komai amma sawu ba zai yi motsi ba Allah kai mana muwafaka wallahi Allah ya iya da bayansa ta yadda ba sa tsammani saboda haka lokacin da Umar dan Kaddafi ya ji wannan aya domin Umar dan Kaddafi yana Ka'aba ya shiga cikin rigar Ka'aba shi ya san da Annabi amma Annabi bai san da shi ba ayoyi ne guda kusan biyar ba a layin muke ba amma wannan ta ƙarshen da muka karanta ita ce aya ta ƙarshe ina ga cikin suratul haka ne ko Allah yake ba mu labari lokacin da yana karanto wancan ayoyin in yace boka ne a ce wannan ba zan in yace kaza ka sai Allah ya bashi amsa daga ƙarshe sai ce to kai ina ga Muhammadu shi ya kirkiri wannan sannan abin mamaki kun ga tun da shi ba larabe ne kuma ba ƙureshi saboda haka kuma ƙura'anin nan da harshen larabci ya sauka yana faɗin abu kuma yana da tabbacin annabi bai gan shi ba amma shi ya san da annabi kuma yana kallon sa saboda haka sai yake cewa eh to Muhammadu tunda duk wa'ancan naji ainihin me ya tutture du ya kade ya ce ba su bane to ina ga shi ya kirkiri Qur'anin nan da kansa kawai sai waccan aya sai ta biyo baya walau taqawwala alaina ba azal aqawi la akadana minhu bil yamin thumma laqata'ana minhu al watil sai ce to sai ce to ba shi bane tun daga nan sai ya fara tunanin karbar addinin musulunci saboda ya ji gaskiya kwari kwata ya ji yana fada da Muhammadu kuma ubangijin Muhammadu yana tare masa fadan kai tsaye kamar can da Allah ya ba mu labari yace wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna ko sai su girman kai wani an ce ku ce la ilaha illallah wai abin nan wa yaquluna suna ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wai yanzu shi Muhammadu a tunaninsa dubu bar wayannan allolin namu sai Allah sa guda daya kawai dan shi mawaki ne take wallahi sai Allah sai ya kare Allah sai ce bal ya abil hayy wa saddaqa al mursalina yanzu kun ga Allah ya masa kariya ko su sun ce kariya ne sai Allah ya ce a'a ya zo da gaskiya kun san mahaukaci kuwa yanzu mahaukaci zai iya tunawa da abin da ya wuce ko kuma ya faɗi wani abin da ike zai zo gaba cikin ilimin Ubangijinsa. Ai, mahaukaci ba zai wannan ba. Tun daga nan sai ya fara ainihin ne, sai ya fara tunanin cewa wannan addini na Muhammadu da ya zo da shi, sallallahu Alaihi wasallam, wannan gaskiya ne, tun daga nan musulunci ya fara ratsa shi. To shi ne a nan Allah ya malam yake gaya mana, ya ce laukanu da sun kasance ka'inina, katimina, lirisalatin lahi da sun kasance masu ha'inci masu koye ainihin ne masu koye ainihin sakon Allah to lama umirna bi da'atihim da ba a umarce mu an ce mu musu biyayya ba wati ba ihim da bin su sau da kafa fi jami'i ahwalihim cikin dukkan halayensu in masu Allah bai taba umarnin ka mai ha'inci ba kuma ko da mahaifinka ne ko mahaifiya Allah bai taba umarni akan haka ba don Allah ya ce wa adi'ullah wa adi'ur rasula ko ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan a wata aya cikin suratul hashar Allah ya gaya mana wama atakumur rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi ku rike abin da ya hale ku kuma ku halu kawai sannan Allah sai ya dada tsarkake bakinsa cewa shi fa ba ƙarya ke furtawa ba yace wama yandiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake manzansa a can wani guri sai ya ce innaka la'ala khuluqin azim ko kai kana kan tada kana kan ɗabi'a wacce take mafi kyau mafi girma yanzu ƙarya ɗabi'a ce ta girma ai ƙasƙanci ne ƙarya ha'inci ɗabi'a ce mai kyau wacce take ɗaukaka mutum ai abu ne da yake ƙasƙantar da bawa to ina kuma ɓoye saƙo shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsarkake ya ce wa man tiku anil hawa in huwa illa wahayyu face abin da yake faɗi wahayi ne Allah ya masa sannan Allah ya ce ya ayyukan rusul ko ya ayyukan rasul balligh ma unzila ilayka wa illam tafa'al fa ma ballagta risala kun ga Allah ya kira mun ya ce ka isar da abin da muka baka daga ubangijinka ma'ana abin da aka saukar ma da shi daga ubangijinka wa illam tafa'al fa ma ballagta risala in ku baka isar ba to baka isar da sakon Allah wallahu ya asimuka minan nas in ma har kana shakka kana tsoro ne to Allah ne mai kare ka kuma ya tsare ka daga mutane kun ga yanzu wannan malam ya tabbatar mana da cewa su manzanni wannan siffa guda uku ta kori gari abina ta tabbata gare su wajibi ne kuma a ce su masu gaskiya ne kuma masu amana ne kuma mai masu ainihin abina masu isarwa ne ba tare da ɓoyewa ba ba haƙinci tattare da su don haƙinci siffa ce ta tawaya manzanni kuma ba sa ainihin abin nan wato manzanni ba sa ha'inci ba sa koyi abin da yake na gaskiya ne to sai abin da yake korarre daga cikin siffarsu alaihimus salatu wassalam malam yace wa yastahi abin nan wa yastahi fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ya kori a cikin haƙƙinsu korarren abu ne bai cancanta ma a haɗa shi da wani abu ma'ana bai cancanta ma ɗaya daga cikin irin waɗannan siffofin ka danganta su ga annabawa shi ne alkazin walkiyanatu wacce timanu ma'ur silo bihi lilkarki wannan baya halatta ma ka haɗa annabawa da irin wannan ɗabi'a domin wannan ɗabi'a duka a cikinmu ne waɗanda suke ba ma'asumai ba wani ka same shi mutumin kirki wani kuma ka same shi mutumin banza amma a mandanni babu duka kowanne na kirki ne saboda haka wannan tadar a cikinmu ne bai baye ake samunta wani za ka samu ha'inci ne da shi wani kuma makaryaci wani cin amana ga sunan ɗaya ɗabi'un daban-daban barjak Allah ka tsare mana imani sai abin da yake ja'is cikin haƙƙin manzanni alaihimu salatu wassalam in an ce ja'is shine abin da bai shafi tawaya ba ya shafi manzanni kamar yadda yake shafar mu shi wannan abin kamar misali mana ya buga misali fi haƙƙin a cikin haƙƙoƙin nasu yace al-a'radul bashariyya abin da yake bujurtowa ɗan adam al'ararar bashariya abinda ke bijirto wa ɗan adam allaci la tu'addi ila naqasi ba ta kai mutum zuwa ga tawaya wannan saboda haka dan ta samu annabi to ba tawaya bace bai rage masa daraja cikin haƙƙi na annabta ba ko cikin haƙƙi na manzanci malam yace fi maratibihim cikin matakai al'aliyya madaukaka na annabawa kalmar da kamar rashin lafiya ko a rashin lafiya ba ta waya ba ne wani abu ne da yake zuwa min indin lahi wal akali ko cin abinci wa shirbi ko sha wa dukulil aswaq ko shiga kasuwanni dan saye ko dan sayarwa wannan duka ba ta waya ba ce misali ka dauki hadisi na manzon rahama da aka yi sallah annabin rahama sai ya yi wani ƙari a cikin sallah ko bai san yayi ba ya manta sahabbai bayan an yi da sallah shiru sa ga ya ce wani abu ne ya ce wani abu ne bai ce komai ba sai suka ce ya nabi Allah a hadasa shay'un fi salati shin wani abu ya faru cikin sallah ne yace wa ma zaka yace me ya faru sai suka ce da kaza da kaza ne aka yi sai yace ai da a ce wani abu ya faru da na ba ku labari sai yace amma ni dinnan kuna kallo na mutum ne irin sai yace ina mantuwa muhallin shafi kenan mantuwa ba ta waya ba ce saboda haka yace ina mantuwa duk lokacin da kuka ga wani abu kuma ban yi muku bayani ba to ku tunatar da ni yace idan da wani abu ya faru a sallah da zan ga yaku kaga kenan mantuwa ba ta waya ba ce cikin haƙin annabawa misali ka dauki wannan annabi da ici wannan Yunusa ne ko Ayuba annabi ayyuba ko to shi ba ƙarshe ma in ba dan Allah ya tsarkake zuciyar matarsa ba matarsa ma gudun sa za ta yi to amma sai Allah ya tsarkake zuciyarta wallahi sai Allah ya tsarkake zuciyarta saboda me yasa dan neman abinci ma da take zuwa in ka duba tarihin asalin kissar rashin lafiyar nasa su kuma mutanen yan banza yahudu ne da nasara sai suka ce ana daukan wannan cutar tasa suka ce kawai dole ya fice ya bar gari kuma haka ya fice ya bar gari wallahi haka ya fice ya bar gari ya koma bayan gari matar tana tafiya cikin gari ta je ta yiwo musu cefane in ta ɗanyo aiki ta ɗan samu kuɗi sai ta kawo ma'ana ta sayo abinci ta kawo masa yanki hakan ma ta yi nisa sai aka ce kai tana mu'amala fa da mijinta saboda haka tunda tana mu'amala da mijinta to mu daina ba ta aiki don za ka iya shafa mana a jikin kaya kuma wallahi suka hana ta rannan ta dawo ta zo ta zauna a ci shiga cikin gari ta yawo ba wanda ya kula ta lokacin da ta je ta samu wasu jama'a tana roƙon su ɗan ba ta wani aiki mace ce ma'abociyar gashi sai wani ɗan iska daga cikin ‘yan iska ya ce yadda za ki yanke min gashin ke yan ba ki kaza ta zauna a ɗan iska ne almu'arrakuna suka ce haka ta yanka haka ta yanke ta bashi ya ba ta kuɗi ta saya mijin abinci ta tafi shi kuma can ya ɗauɗe domin ya ga ta daɗe ba ta dawo lokacin da adatan ta saba ba shi ne sai ce ya yi rantsuwa ya ce wallahi in ta dawo sai ya yi mata bulala ɗari kun ga da ike uzuri ne min indin lafi sai Allah ya cece ta Allah ya ce fakur biyadika zai gisa ko ka ɗan ɗauki tamka ta dubino ko ‘yan tsumanku ƙwaya ɗari sai kai mata bulala ne shi kenan ba an gama ba to wannan don Allah idan da ta waya ne rashin lafiya za a Allah zai ɗora annabawa ba za a ɗora ba yanzu da Allah mun taɓa jin wani annabi makaho mun taɓa jin wani annabi kuturu Allah ya sauwaki saboda haka mu lura Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to su a cikin haƙƙinsu wato manzanni rashin lafiya ba ta waya ba ce sannan mantuwa ba ta waya ba ce shi yasa a nan malam ya kawo yake cewa ja'iz fi haƙƙin rusuli alaihi wassalatu wassalam abin da yake ja'iz shi ya buga misali da irin so abin nan cin abinci rashin lafiya shan abin sha shiga kasuwanni nema wal qatl haka nan kisa shi ma kisa ba ba tawaya bace dan an ce an kashe annabi ya ce a wannan yana da tawaya a'a Allah tabaraka wa ta'ala ai ya ba mu labarin banu yahudu da yadda suka kare da annabawa ko duk lokacin da aka aiko musu annabi sai su kashe shi haka suka kashe annabi ya haya ko suka sare masa kai yana kan wani tutsi yana sallah kusan mahaifinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kan yana ainihin kaftarar ƙasa haka suka ɗauke shi suka ɗora wa atire suka kai gun matar sarkin da take a zo mata da kansa amma ba musiba ta same su a iya duniya ma Allah ya tozarta su domin sun shiga imuwar da ba su taɓa shiga irinta ba Allah kuma ya ce wannan so mun taɓa ne sai an je lahira ka taɓa annabin Allah ka zauna lafiya yanzu da Allah kowanda suke kashe malamai kuna amma suna zama lafiya na haɗu da wani wani malami babarbare ne na je wata karkara wa'azi sai na haɗu da shi mutumin maiduguri ne sai ke cewa mun gaisa da shi sai ce malam daga ina kake ce daga azare nake ya ce kana zuwa nan ne karatu nake kwarai muka yi ta taɗi da shi haka sai nake ce masa yawanci karantarwar in ba karantarwar kai ba to baka da wata ainihin rayuwa mai mahimmanci a cikin rayuwarka ta duniya in dai Allah ya baka ilimi yace gaskiya ne in ce kuma duk wanda ya taba ka duk daga inda zaka bullo ba wani abu da zai taba ka kana cikin kariyar Allah in ku har wani abu ya same ka nace kamar yadda aka kashe Jafar in ce kaga Jafar an tabinsa ya je nan ya je nan ana bin sawunsa ya je nan amma da wa'adin bai ba sun taba shi ba su taba shi ba tun daga mai dukkan za a biyo shi har bauchi daga baucin a wuce a biyo shi har kano amma abin mamaki ba su taba shi ba sai ga shi kuma bayan ya koma gida wa'adin ya yi kuma a cikin dare ai ya kamata lokacin da ake bacci ko su je su haura gidansa amma tun da wa'adin bai ba shikenan sai da aka zo masallaci eh ya shiga sallah to kun san wata ainihin daraja da Allah ya bai wa bawansa da kuma cewa la yasta'khiruna an agana an sa'amina sa'atan wa la yastaqdimuna da Allah ya faɗa wanda zai harbe shi su su biyu suka wanda zai harbe shi kamar irin kofa ta shigowar liman din nan ya tsaya ta gurin kuma malam yana karatun sallah ɗayan kuma ya je ta kofa kamar irin kofofin nan yana kallon ya ga me zai faru shi kuma wannan da zai harbin ya kasa yin harbin ai wa'adin ne bai ba da wa'adin ya yana shigowa to shi zai bindige shi amma da wa'adin bai ba sai da wani wancan ya kudu baki ya ce to harbe shi ma wannan kalmar sai ta zo daidai da wa'adin Allah yana ci harbe shi ya harbe shi saboda haka idan wa'adin bai ba wallahi ba wanda ya isa ya kashe to shine mahallin da zan nake san na kawo mana wannan dalili shine sai shi wannan dattijan sai yake cewa malam wanda ya kashe malam Jafa yace yanzu zaman kasan nan ma ya gagare shi yace haka gare shi nace Allah ya gafarta malam ka san shi ne yace ana masa kyakkyawan sani eh yace yanzu zaman nan kasan nan ya gagare shi yanzu yana kamaru da yake can ɗin ma zai bata eh a ya ka taɓa waliyin Allah kuma ka zauna lafiya wai idan ya zo ya kwanta shi malamin yake cewa idan ya zo ya kwanta kawai sai ya ga Sheikh Jafar Sheikh Jafar ya zo ya tsaya a kansa ya kura masa ido yace nan duniya sai ya ji kawai gare ya halaka kuma in ya canja gun kwanciya sau ɗari sai ya ganshi a kansa shine sai ya tashi ya bar ƙasar dan ce to dan ce alam gubaro in ce wallahi wannan mutumin da kake kallo haka rayuwarsa zai kare cin abinci ma sai ya gagare shi wallahi in ba yadda za a yi ka taba magajin annabi ka zauna lafiya wallahi ba zai yi ba Allah kai mana muwafaka saboda haka anan mu lura ja'iz ne cikin haƙƙin annabawa alqatadu dan an kashe su ba ta waya bane ba ta waya bane saboda haka dan an kashe su ba wani abu bane yauwa sai dai kawai zunubi da musiba da za ta afku a cikin ƙasa kamar yanzu yadda muke kallon ta ko to wannan musibar wallahi wallahi in ka ga an rabu da wannan musibar sai in shugaba adali ya hau ya kyautata al'amar sannan a ainihin rabu da wannan musibar ba za ka rabu da ita ba haka annabin rahama ya faɗa saboda haka sannan ya ce wata zuwiji haka aure ma'ana auratayya dan an ce annabi ya aure wannan aiwa ta waya bace wani hawi hada makamancin wannan Allah ya ce wa ma arsalna qabalaka ko sai ce minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at'ama wa yamshu fil aswaq ko ai ba mu aika wani manzo daga cikin manzanni ba kafin kai face ne su waɗannan manzanni suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwanni mutuna lokacin da abin nan najashi aka kai masa ‘yan gudun hijira ai ya faɗi wata magana magana tana nan a rubuce a cikin albidaya wani haya da wani ƙorafi daga cikin mashirkai al'arab ya ce manzo kuma yana zuwa kasuwa sai ya ce a wannan ba dalili ba ne Yesu ma kafinta ne yana kaza yana kaza kuma yana dubu yana kiwo yana kaza ya faffara masa ya ce wannan ba ta waya wacce sai dai ka kawo wani dalili Allah ya sauwake saboda haka anan mu lura shi yasa Allah ya ce wa ma arsalna qabalaka min al-mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq sannan Allah ya ce wa laqad أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون محل شاهد كنا wasu za a karyata su wasu kuma sai a kashe to dan an kashe su sai a ce ba annaba bane Allah ya ce mun aika abin nan tabbas mun yi rikon alkawari da banu Isra'ila mun aika musu ainihin mai mun aika zuwa gare su manzanni wato ba ɗaya ba manzanni amma duk lokacin da manzo ya je musu da abin da ransu baya so wani bangare su karya da wani bangaren kuma su kashe shi kawai sannan malam yace har yanzu wala yakuna rasul majnuna kaga hauka ai tawaya ce a cikin annabawa ba za ka taba samun an ce ga wani ya ko da ainihin farfadiya ba za ka taɓa ji wani kaga dai farfaɗiya ɗan wani mintuna ne ake tashi ko to manzanni ba sa yi saboda tawaya ce wannan ɓangaren mu ne mu bai bayi Allah ka sa mun dace kun ga cuta ce ta masifa farfaɗiya masifa ce wallahi sai dai kawai yanzu bincike da iyawa akan samu saukinta yanzu misali ita farfadiyar nan yanzu ka samu ainihin ne ka sami ƙashin raƙumi wadda zai iya dakuwa a same shi a ci sashi kullum ka rika shan ƙaramin cokali da safe da yamma a cikin nono wallahi da izinin Allah wannan inda yana faduwa a rana misali ya faɗi sau uku sau hudu sau biyar to zai zo a sati ma bai sau ɗaya zai faɗi ba a samu ci gaba ba Allah ka sa wanda ce ko kuma a samu misali a samu ainihin mai zamarki ‘ya'yansa a tusa shi mutum ya rika sha da zuma idan yana kar abinan yana shansa da zuma da safe kafin ya karya sannan da yamma kafin dare ya ɗan ɗebi ƙaramin cokali a zuba a cikin ruwan ɗumi tafasashe sai a ɗan kawo zuma cokali uku a sa duka wannan yana mai da ƙarfin ita farfadiya ya mai da shi ƙasa mu ɗauki ciwo na su abin nan me take sikila ne take ko menene wadda ake samun dalilin auratayya idan jini ya abin nan ko to in ka san me wannan matsalar ka san shi wallahi ka gaya masa in dai yaro ko mace ko namiji yana da wannan matsalar ka san in sun fara zazzabi ma baya sauka da wuri sai ya ɗau lokaci a je asibiti a yi allura duk a banza to ba layin bai kun san wani abin mamaki samo leman zaki guda ɗaya leman zaki wallahi sai ka samu ƙwan kaza ta hausa ɗanyi sai a juya shi a kofi wannan lemon a ɗan bubbuga shi ya laushi a matse ruwan a cikin ƙwan a karkada shi a karkada shi mai wannan sikilar ya sha wallahi in zazzabin ya yi wata guda bai sauka ba wallahi ran nan zai sauka kuma ciwon idan dai za a sha wannan na kwana uku yau a sha ƙwai guda ɗaya da leman zaƙi ɗaya gobe ma a sha jibi ma a sha wallahi in da yana tashi ko a ce bisa ka san wannan ciwon matsala ne wani lokaci zai ta tashi da yawa kaga mutum haka kawai yana rirrike kafa yaro ko babba yana yana kuka kuma kafofi suna ciwo ko hannaye wallahi zai iya shekara biyu ciwon bai tashi ba da Allah ba a samu ci gaba ba Allah ka sa mun dace to kaga wannan tawaya ce mahallin shafi tawaya ne mu a gurin ko an ai tawaya ce to ba za a daura wa annabi ba ba wani annabi mai ciwon sikila yana duk bangaren cuta ne to shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa fariqan ka abinan fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna sannan wala yakunu rasul manzo baya kasancewa majanunan mahaukaci wala majzuman ko kuturu duka babu wala a'ama ko makawo wala ashalla ko kuma mai ciwon kambale mun san kambale ko shine shanyewar gaba eh shine ma'ana ake ce masa kambale shanyewar gaba sannan yace wa kullu sifatin dani'atin dukkan ma siffa wacce take makaskanciya mai cutarwa to annabawa sa tare da ita li annaha naqisu ita tawaya ce ko tauye-tauye ne don na ƙa'isu yake ba na ƙasu ba tauye-tauye ne Allah maɗaukaki ya ce kullu man alai hafa wa ya baka wajen rabbika zul jalali wal ikram eh dukkan abin da yake kan ƙasa zai ƙare abin da zai saura zatin ubangijinka ne ma'abocin girma da baye-baye Allah ya ce wani fika fi suri har yanzu za a yi busa a cikin ƙaho fasa'ika man fi samawati wal ardi man fi samawati wa man fil ardi kai ko illa man sha Allah idan aka yi wannan busar ƙaho duk abin da yake cikin sammai wallahi duka sai ya mutu shi ne sa'iƙa ana kun ga asalin sa'iƙa su ma ne ai to Allah ya ce duka komai na cikin sammai zai mutu a lokacin nan wasu mala'iku ne tsiraru su ne ba za su mutu ba a lokacin da aka yi wannan busar daga ciki akwai shi mai busa sannan akwai mala'ikan mutuwa sannan akwai jibril sannan akwai mika'il sannan ga abin nan ruwan sannan ga ainihin mai ga malik wayannan duka suna nan idan wannan mala'ika mai busar ƙaho ya dawo ya ce ubangiji to duka halittu sun ƙari sai Allah ya ce masa to saura ne da saura mala'iku da kaza da kaza kamar yadda na lissafto su nan shikenan sai a ce mala'ikan mutuwa shine azra'ilu ko ya ce duka je ka dauki rayukan su har shi mai kusan kafan sai shi ma sai a daura shikenan abinda zai faru idan ya busar abin nan ya da zare rayukansu sai ya dawo sai ya ce to ya Allah yanzu fa saura ni da kai kawai qadirun alaman ya sha eh don Allah wannan ba shi da matsayi abun Allah Allah ya bar shi duka halitta sun kare yanzu daga shi sai ubangijinsa duk muna zuba kawai gawa sai Allah ya ce to shikenan kawo kawo kawa sai ya mika masa shi kenan sai a ce to tafi go kaza kai kuma ka ɗauran kanka da kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi abin da Allah zai gaya masa kenan a nan ne in ya je yana farar ransa zai yi wata ƙara yi wata ƙara duka abin da yake wannan yanayin wallahi sai ya girgira sannan sai kuma Allah ya bashi nutsuwa ya ce da ya ubangiji da na san haka ɗanɗanin mutuwa yake wa'inda ka ce in tausaya musu sai na daɗa ninka tausayawa fiye da yadda ka gaya mu Allah ce to cire sannan sai ya cire kuma shi kenan yanzu sai ya zama mai waye baka wajen horarfe ka zur jalali wal ikram qadirun ala man yashafu kenan to shine anan fasaika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufika fihi ukra sannan kuma sai ai busa ta biyu to an yi busa ta biyu kuma fa idza hum qiyamun yanzuruna sai ga kiyama ta tsaye kowa kuma zai tashi Allah ya ce wa asharakatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta haske da hasken ubangijinta sannan wa wudi alkitabu za a ake ainihin littafi wato littafi na ayyukan bayi waji abin nabiyyi na za a zo da annabawa wa shuhada'i da shahidai wa qudiya bainakum bil haqqi Allah ya ce zai hukunci tsakanin da gaskiya Allah kai mana muwafaqa Allah kai yafe mana kurakuran mu wa hum la yuzlamuna Allah ya ce ba za a zalunce su da komai ba wa wufiyat kullu nafsin ma amilat za a cika wa rai kowa kowace rai za a cika mata aikinta wallahi ba zancen zalunci wa huwa a'lamu bima yaf'aluna dan Allah shine mafi sani ga abin da suke aikata su bayi ko ina zaka shiga ka dan shiga wani guje ka je ka dan yi munafurcin ka kai kadai ne a jeji a a gida ne a a a koma ina ne in rami ma zaka shiga ka tona kai Allah shi ya san me kake aiwatarwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal abrara lafi na'im eh mutanen kirki masu biyayya suna cikin me suna cikin ni'ima amma Allah ya ce inda fujara sai ce lafi jahim su suna cikin jahim eh suna cikin wutar jahim wannan wutar jahim wuta ce fatar ruwan zafi kar mu manta wanda kusan za a iya cewa ita ce karibi jahannama kenan can ne Allah ya ba mu labari wanda ƴan wuta in za sun buƙaci abin sha sun ci bishiya mai makara sai a ce sai su fita daga wannan wutar da suke su je su sha ruwa ko a cikin wannan ita jahimu ne to sai imani da kaddara a matsayinka na musulmi matsayina na musulmi in abu ya same ka ya same ni ya same ku to mutum ya kaddara daga Allah ne haka Allah din ya so kar ka tsaya kana bata tunani kana cewa to wannan abu kaza ne kana kamar dai yadda muka saba kirkire kirkire wani in aka yi rashin dace ma sai sai sai ya jefu wani sai dama ina kallon fawa ne daman tsakanina da shi akwai kallon hadirin kaji eh to ya fita ya fara fita a hanya daga lokacin da ya gaskata kuma tun da yanzu ya bata to ba zai fara duba malaman tsubu idan ma da a ce malamai na sunna zai bi in ma har haka ne misali muƙaddara haka ne ya bi malamai na sunna ai a musulunci akwai yadda za a warware me za a warware sihiri da musulunci to amma sai ka samu ya tafi gun boka manzon rahama kuma ya ce man ataka hinan aw arrama to faqad kafara bima jaa bihi abul qasim duk wanda yake gun boka ku ji malamin malami mai buga kasa shine al arraf yana zuwa an maka sata wai sai an aka dan share kasa aka dan zazzana aka buga ya ce to eh abin da yana nan kai sa'a bai halaka ba to amma shaki yadda zaka gane ƙarya ne to ya ce maka yana gun kaza maka kawai sai ka je ka dauko dan Allah mun fahimci maganar ƙarya ce hankalinka ya bata kudinka ya bata eh imani kuma babu shi ya tafi domin inda gaske ne ya gani kuma tabbat yana da yace kuje yana gun kaza ko to wannan tabbatar shi ajizi ne ko makaryaci ne sannan kuma in bai tuba daga wannan ba zai shiga wuta da wamamiya domin shirka ce ga Allah ma'ana ya dauki ilimin Allah ya rataya a wuyansa dan me yasa yana da awar mai gai shi yasa anan Allah tabaraka wata'ala malam anan ya kawo mana wannan al-imanu bil qadari yace wa huwa an yu'mina al-mukallaf shine ba da iya imani bi qada'illahi da hukuncin Allah wa qadarihi da qaddarawarsa wa hikmatihi da hikimar Allah duk abin da aka same shi wa mashi'atihi ya kuma duba menene yasa wannan mashi'a ce daga Allah Allah ne yaso kaza ya faru sai ya rungumi me sai ya rungumi kaddara shi yasa can manzon rahama ya ba mu labari cikin hadisi yace shi mumini al'amuransa duka al'amuransa duka ya ce akwai abin al'ajabi wato alkhairi ya ce idan ya samu wani alkhairi ma'ana ya samu wata ni'ima zai gode wa Allah kuma ya yi abin da ya kamata da wannan ni'ima idan kuma sharri ya shafe shi ma'ana wani abu na ba daɗi rashin lafiya ne a'a wani hatsari ne ko mamine ne sai ya yi haƙuri don ya san yin haƙuri shi ne mafi alkhairi gare shi to saboda haka wannan ta da ko ɗabi'a ba abun kowa ake samun ta ba sai mumini duk mutumin da yake wata matsala za ta same shi ba zai haƙuri ba can in ya zauna bakinsa kenan can in ya zauna bakinsa ya ce kaza wannan siffa ce na wanda ba mumini ba ne mumini ba za ka ji bakinsa Allah ka samu dace saboda haka anan mu lura shine malam yake cewa wa annahu la yaqu shay'un fil wujudi hatta af'alil ibadi al-ikhtiyariyati illa ba'da ilmi abina ilmi Allah bihi wa taqdiruhu lahu babu wani abu da zai faru na ayyukan bayi wanda yake ikhtiyari wani zababbe ne ko ma wannan iri ne to illa ba'da ilmi Allah ta'ala sai bayan ilimin Allah fa wa ma tasqutu min warakatin ko wala kaza wala kaza illa huwa fi kitabun mubin haka Allah ya gaya mana saboda me yasa anan mu lura yace sai bayan ilimin Allah ya afko akai da kaddara wasa gare shi so saboda haka wa yu'minu bi annahu ta'ala adalu yayi imani cewa Allah abin da ya hukunta masa dinnan fa shi adali ne kuma babu irinsa fi qada'ihi cikin hukuncinsa wa qadarihi da kaddarawarsa hakimin kuma gwani ne fi tasarrufihi irin yadda yake jujjuya bayan shi Allah gwani ne wa taqdiruhu da yadda yake kaddara shi malam sai yace masha Allah kana wa malam yasha alam yakun duk abinda Allah ya so zai kasance abinda bai so ba kuma ba zai kasance ba wato wannan kenan jadis cikin haƙƙin Allah ya kasantar da abinda yake iyayya ya kuma ki kasantar da shi in ya so kuma ba wanda zai tambayi Allah shi yasa anan eh imanan da ya kawo wannan aya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ko kowane abu mun halice shi da kaddarawa sannan yace wa inda kuma fatihul gaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma abina ma fil barri wal bahri Allah fa ya san duka abin da yake cikin doran kasa shine albar wal bahr da abin da yake cikin kogi sannan yace wa ma taqqudu min warakatin ashe ga aya nan mata babu ainihin ne wani ganye da zai faɗo a sama don Allah idan ana iska idan da bishiyar maina a gidanka ka tsaya ka kallace ta anan kaɗai kawai za ka tsaya ka gane Allah guda ɗaya ne wallahi ba ganyen da zai tsinke ya faɗo kasufa ce da izinin Allah in Allah bai yarda ba wallahi ba zai faɗo ba ka ɗauki magariyar tukewa da annabin rahama ya je ya tsaya a gurinta ga shi ga mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya ce wannan mece ce jibrilu in ji annabi ha ya ce wannan ita ce magariyar tukewa ya ga duka sunayen bayi ga baki ɗaya a jikinta in kaga babu sunanka a jiki to ka mutu yi amma yanzu in mu da muke rayan nan wallahi malam kowa sunan yana nan kwanakin ka suna kariya ganyen zai tsinke yanzu wannan don Allah ka tsaya ka ga jama'ar garin sannan ka tuna wani gari kuma wannan wace irin bishiya ce in ba Allah ba akwai wanda yake da irin wannan iko Allah ka sa mun dace saboda haka anan wala ya ala abinan yace wa ya alamu kai ko a illa ya alama fata sai wala habbatin ko kwaya fi zulumatil ardi cikin duhun kasa yanzu ko kan waje misali kai anan masallaci misali ai akwai fa kamfani ko amma yanzu da idan haka muna kallon ta kuma daga cikin tsakan kwanan akwai wasu kwayayyaki wanda inda a ce zaka jefa a rairaye za su turo su fito sai aya suka suka shigo Allah shi ya sani wasu mun ainihin tako su da sawunmu ne daga wani wani suka shigo da su wasu kuma a'a iska ce za ta ɗauko ta kawo kuma duka cikin ƙudurar Allah da an yi ruwa in dai ruwa zai doke ka to sai ka ta bayyana a fili yanzu lokacin da aka zo aka yi wannan interlocking din nan waye tunanin ciyawa za ta fito a gudu amma yanzu a fi mamaki sai ka je ga ta dan mun fito ta fito ko kadirun kenan alaman ya shawo saboda haka to shine anan ko kwaya ne a cikin duhun ƙasa Allah ya san da ita wala radabin wala yaqisin dan ya ce ita ko musashiya illa fi kitabin mubin face tana lauhul mahfuz wallahi tana nan kuma da labarin ta da komai da lokacin da za ta bayyana da lokacin da za ta kare wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin eh ba za ku tsoba sai abin da Allah ya so ma'ana ba za ku iya yin kawai face abin da Allah ya so in imani ne ba za ka iya imani ba sai Allah ya kaddara maka imani kenan kamar yanzu wannan aya tana nusar da mu cewa in ka zamo cikin masu imani to kai wa Allah godiya in ka ga mutum kuma yana shashanci baya cikin masu imani yi masa addu'a shari'a idan ba mai shari'a bane to ka dada neman abin nan wiqaya akan ka wato ka dada neman tsari akan ka kai sai Allah sai ya shiryar da kai shi kuma sai a bar shi da sharrinsa amma karka yadda manzon rama ya ce kaga mutum yana aiki na ta'asa kuma kana hantararsa maimakon kai masa wa'azi ko ka rika daukan zartuttukansa kana watsawa kai kuma ba mai wa'azi bane sannan abin da kake faɗi ba wa'azi kake wa jama'a cewa ya kamata hali irin na wani kar akwai a'a kaga wannan wa'azi kake a'a ba irin yanzu da muke gulma mutum ya dauki zance ai wannan mai kaza ko wancan mai kaza kaza a to wai saka manzon rahma ya ce ya kusata Allah ya shiryar da shi kai kuma a mayar da kai gurbinsa da Allah akwai masifar da ta wuce wannan mutum ne mazinaci ne ko ɗan luwaɗi ne kullum ba ka da aiki daidai ka zage shi sai Allah ya shiryar da shi kai kuma sai mai da kai gurbinsa ina ƙarshe dan abin kunyatawa ma kai sai an ce a ka duba ka wani ne mutumin kirki kaga ya zamo kaza kaga kaskanci kan kaskanci kenan Allah ya sauwake inna allaha la inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dole ne fa mun tashi mun tsaya wallahi mun tsaya yanzu ko da yanayin siyasa da ake ciki ba zai yiwu wata matsala kawai mu zauna wai addu'a zani wallahi ba zai dole sai mun canja misali waɗannan shaidanin bayan da yanzu misali duk sun kakkafa fasta ko shaɗanin bayi ne ba wanda isa a ransa zai taimaki addinin Allah ko ya taimaki talaka zai tafi majalisa ne yadda zai je kawai ya tara abin duniya to ka san mutum mutumin banza ne kuma ka je ka ɗauki ƙuri'a ka jefa masa to ai ka taimaka an kashe al'umma ko to yanzu canja wadda za ka yi yanzu misali in akwai wanda kake masa zaton alkhairi mai dan dama dama kenan ko kamar yadda bahaushe yake da bakin kirin gara dan baki baki ko bisa zato na alkhairi sai kaje ka jefa masa to Allah ba zai kama ka da laifi ba amma idan misali kawai dan san zuciya ne ya dan dauki wani abu ya baka taliya ce kamar yadda yanzu suke ko dan kwanan shinkafa ne kikenan kuma sai kai fito kana tabbata kala sai wani ko abu kasan haka suke cewa an cuci matasanmu ba an kashe musu ilimi ba su san an kashe musu ba an kashe musu rayuwa ingantacciya ba su san an kashe musu ba sannan ba su san ma menene haƙƙinsu ba to haka majoritin al'umma kuma a cikin gari suke da yawa ba su san meye ma haƙƙinsu ba ai kamata ya ɗan siyasa in ya zo wanda suka waye da siyasa zaunar da shi suke ƙungiya za su yi su zaunar da shi yankin buƙatar kaza yake da kaza da kaza me za ka iya yi a ciki masu siyasa ta hankali kenan sai a yi alkawari da shi to in dai an zaɓe na Allah ya bani wannan matsayi ni kuma na yi alkawari zan iya muku kaza zan iya muku kaza in akwai lokaci kuma har kaza ma zan yi shi kenan sai a rubuta takarda sai su ajiye idan Allah ya bashi kujerar idan bai yi ba idan ya dawo suka jefa masa ƙuri'a sun yi inna laha la yughayyiru ma bi qaumin da Allah mun fahimci ayar ai ba su canja ba ya kamata da ya dawo ya saki zaben sa ko to amma da yazo tunda ya san kaji ne sai dan ɗauki tsaba ya dan wawwatsa mu shikenan sai wani sai wani Allah ya sauwaki wata rana gashi lokaci kuma yana harara ai shi ne ai eh gashi lokaci yana hararar a nan mu lura da wata matsala al'imanu biliyomil akiri shi ne al'imanu biliyomil akiri din nan kowa an ya aka da annahu ya ati yawon yi ƙalu da ku yawon akira au yawmul qiyama wata wuni ne zai zo to ya kamata ka kudirce wannan yini din ka kudirce a ranka tabbas zai faru shine rana ta karshe ko kuma a ce ranar kiyama ma'ana ranar tsayuwa me yasa yace tukutana fihi abi ayatan menene gurin nan mala a tafana ne amma ko tafana ne ko yau ya kamata ya zama tafana tafana fihi duniya duniya za ta kare watantahi hadhihi alhayatu wannan rayuwar ta kare wata tabaddalul ardu kuma za a canja kasa was samawati har mai an canja kasa an canja sama sannan tazulul jibalu duwatsu za su gushe wata ran jibala ko zaka ga duwatsu kai ka rantse da Allah sandararru ne amma ga shi a sama suna tafiya tafiyar gajimare eh saboda haka wannan juhu wal bifa hatta koguna duka sai Allah ya share kuma wa fihi yahya an-nas ba'da al-maut a wannan yini ne kuma mutane za su tashi ma'ana za a raya su bayan mutuwa li abin da limujazati kullu insani dan sakan yawo kowanne mutum da irin abin da ya aikata shine ala amali wa iskanihi da kuma mazaunin nasa da za a bashi aljannatu aw an-nar wuta ce ko aljanna insha Allah ina ganin darasi na gaba sai mu dora akan inna yawmal fasli kana miqata ko yawma yunfaku fis-suri fata'atuna afwaja wato abinda nake son in dan yi mana abin nan akai matashiya din eh wannan shi akan imani da ranar ƙarshe ko kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko to da ya kamata mutum a matsayinsa na mai hankali yau ka zaɓi mutum ya tafi bai maka komai ba kuma ya dawo dan ya mai da kai mahaukaci sai ya ɗauki ɗan taliya guda ɗaya sai ya baka ko hikenan kuma sai ka fito kana ta bambado aiwa na mutumin kirki ne wallahi kun ga taliya ya bani ai mu katan guda ya kai gidanmu to da Allah bari in mana tambaya da duk wanda yake kai sauti yake kaiwa kansa fa ba ina magana cikin masallaci kawai ga duk wanda sauti yake kaiwa kunnansa mutum ne aka bashi misali dubu ɗari ya kawo maka sai ya zo ya ɗauki dubu biyar ya baka ya cinye sauran abin kirki ya yi don Allah a na ga yayi abin kirki ko wallahi wani ai kirki ne da shi dubu biyar ya bani wallahi ko kai kuma baka san nawa aka bayar a baka ba ko to yanzu dan kasa dan kasa bai san nawa ma ake baiwa 'yan majalisa ba bai san nawa ake baiwa gwamnoni ba kuma a dalilinsa ake ba su a dalilinsa ake ba su misali ban san yanzu waɗannan 'yan majalisa na yanzu da suke kai suke shirin sauka su ban sani ba amma na san lokacin buhari ina da ƙarfin gwiwa ana baiwa kowanne ainihin ne kowane ɗan majalisa abin nan senate ba ref ba ana bashi miliyan saba'in after